أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة العلي مكية وهزمتان وأربعون آية ومن سورة العجلتين فسورة سورة المصاحف النبي أنا متى أتفكر بإتقان بآية أربعين لدي فأنا سورة هذا هكا أنزل الله صلى الله عليه وسلم أتوسى من المتى من مكة وليد بن المغيرة وأتبة بن ربيعة da sauran irin waɗannan manyan sun zo suna ganawa da shi ya sa zuciya ko Allah zai jawo su su musulunta domin in sun musulunta shi kenan an an kawo mutanen maka gaba ɗaya kenan ta cikin haka Allah da ikonsa sai akwai wani makaho Abdullahi ibn Umar Maktumi shi kuma ya zo annabi na ganawa da waɗannan shi kuma ya zo ya ce ya Rasulullah allimni ma allama tawhidullah allimni ma allama ya Rasulullah ka sanar da ni abin da Allah ya sanar da kai kuma ga Allah sallallahu alaihi kar ya yanke maganan waɗannan da yake tsammanin in sun musulunta duk da zai musulunta kar ya yanke maganarsa akan maganar wannan wanda to kuma shi Allah ma ya faɗi hanzarinsa Allah ce makaho ne makaho zai ga masu ganawa abin da suke ganawa zai ga iyakan manyan mutanen da ake ganawa da su bai gani ba Allah ya karɓi hanzarinsa. shi kuma Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa abasa wa tawalli an ja'a hulani annabi ya daure fuska ya kau da kai don makaho ya zo wajen sa sallallahu alaihi wasallam wannan suna cewa wai itabi ne ko kaɗan ba itabi bane Allah yana nuna mana ne wato miskini mai tsoron Allah darajar sa wurin Allah ta fi manya-manyan mutanen duniya na kafirai kaga kan wannan kada ransa ya ɓaci ne Allah ya saukar da wannan aya annabi bai kula da shi ba yana kulawa da waɗancan an ja hula ne wa ma yudrika la Allah ya zakke lokacin da yake ce a basa wata walle ba a fuskanci manzon Allah bane an ce ya bata ya ya donkara fiska ya ba da baya ba ce ka donkara fiska ka ba da baya ba a'a ya donkara fiska ya ba da baya wato saboda ransa ya ɓaci don kada wani yanke masa magana shi kuma Allah yana ganin miskini mai imani ya fi kawuri babba ko kawurin manya manya manya ko da yake masalan da annabi ya hango ta musulunta su Allah shi ya san ba za su musulunta ba ba su da wani amfani inda a cikin su ba don Abbas da yake cikin su ba babban annabi shi zai musulunta nan gaba amma yudrika Allah ya zakke ya rasulullahi baka sani ba ko shi wannan makaho zai tsarkaka ya karɓi musulunci ya zama babban mutum daga cikin sahabbanka kuma ya zama haka ɗin har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa barin sa magajin gari ya tafi yaƙi ko sau biyu ko sau uku shine shugaban garin Madina gaba ɗaya amma ya duri kala Allah ya zakka baka sani wata kila shi wannan makaho zai tsarkaka ya zama musulmi aw ya zakkaru fatan fa dhikra ko kuma in yaji magana ka yi ji wa'azinka to wa'azin nan zai masa amfani amma wani tsagana fa an talahu ta sadda amma alaika Allah ya zake amma man ja aka yasce ruwa yasce amma shi wannan Allah ya ce ya san zai musulunta ya tsarkaka amma manista mana amma irin waɗannan mutane wanda suka mai da kansu mawadata sun wadatu a duniya sun wadatu ma gabarin wa'azi fa anta lahu tasaddi kai kuma ka kafe masa ta tawazan an wala kullum yana yin kwaɗayin mutane su musulunta da yawa wayannan in ɗayan su ya musulunta za a samu jama'a da yawa amma fa anta la tusaddi wa ma alayka alla yazakki ina ba ko ya musulunta ko annan manyan kawaran ko su musulunta ko su kai su musulunta wannan ba ba dolen ka bane isar da aka shine dolen ka ka kula da wannan ka gyara wadancan amma man ja aka yasahu wa yakhsha fa anta amta laha amma makahon da yazo yana tafiya yana ce allimni ma allama Allah allimni ma allama ko daga manzo Allah ya ishara wa jagoransa cewa ka ka ka ka nuna masa dan daka ta mini amma sai ya tura hannun jagoran yana yana zuwa wajen manzo Allah yana maganganu yana ka sanar da ni abin da Allah sanar da kai ka sanar da ni abin da Allah sanar da kai wa huwa yakhsha shi mai tsoron Allah ne amma kai ka shiga daga barinsa ka kula da waɗancan mutanen makka. فأنت أنكرها كلا إنه تذكرة كلا إنها تذكرة ومن شاء ذكر في سور مكرمة مرهوة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة wannan wanda ya zo maka din nan yana yana sauri yana ce ka koya masa abin da Allah ya koya maka shi mai tsoron Allah ne fa anta an sabaha ga shi ka shiga da waɗancan ka ka juya masa baya kalla magana ba haka take ba innaha tazkira wayannan ayoyi da aka karanta tun daga farkon suran zuwa nan to wa'azi aka yi wa kowa da kowa kada mutum ya rena miskini mai imani don wani katon mai kuɗi ko wani katon amma kafiri mai kuɗi kafiri kato mai sarauta kafiri kato to miskini fakiri mai imani ya fi shi Allah ce na yi muku wazi kun ji annabi na ma yadda nace masa kada ya ɓata fiska ya juya baya wa miskini fakiri don waɗansu ƙastin kafirai wanda an zara kan da inna wutarsa wa man sha'a zakara saura duk wanda ya ga dama ya wa'azantu da wannan irin ayoyi fi sufin mukarrama ga ayoyin nan a cikin alqur'ani a sufin takaddu mukarramatin abun girmamawa a lokacin da ake saukar da qur'ani manzon Allah yakan ba da shifta ana rubutawa yana ba da shifta ana rubuta to sai ya zama kamar fayil fayil abu kaza yana hannun suwa ne in wata aya ta zo annabi yakan ce a sa ta a wurin surar da ake kiran abu kaza sai a sa ko aya ko ayoyi saboda haka ake samun ayoyin madina cikin surar makka a samu ayoyin makka cikin surar madina to fayil fayil a lokacin suf sunan su ba riga an hada ko da yake ko sura ɗaya ma sunanta qur'anun ne ko aya ɗaya ma za ce qur'anu mukarramatin wato littattafai ne na alkur'ani mukarramatin masu daraja masu abin darajantawa domin sun fito daga karim Allah kenan sun zo wajen karim annabi Muhammadu kenan karim ya kawo ya kawo shine jibrilu marfu'atin mudahhara masu daraja wato ayoyin alkur'ani mudahhara karkaga ku ayoyin alkur'ani bi aidi safara sun zo ne a hannun manzannin Allah mala'iku kiramin masu daraja barratin tsarkakakku wato abrar wanda suke kukutattu ba su taɓa yin zunubi ba la ya zuwa Allah ma amarahum wa yas'aluna ma yumarun manzo Allah yana cewa hamalatul qur'ani ma'al barratil ma'al kiramil barara ma'addata alqur'ani Allah zai hada su da waɗannan mala'iku bi yaji sabaratin kiramin barara din nan saboda haka annabi yana kwadaitarwa a riga haddace qur'ani don a samu shiga cikin wannan karafka من بأيدي سفرة كرام بررة لنا قتل الإنسان ما أكبره قتل الإنسان ما أكبره من أي شيء من خلقه من شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره قتل الإنسان الله يلا أنت كافري أما إن الله ليه Allah ya la'anci kafiri, amma in ji Allah. Ma'afara, mamakin kafircin kafiri, min ayin in khalaqa shi kafiri ya mance ne kam da menene Allah ya halicce shi, min nutfatin khalaqahu fa qaddara da ruwan maniyi ne fa Allah ya halicce shi ya daidaita shi a cikin uwarsa ya mai da shi mutum ba shi bane ne yake yanzu awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin yanzu yake jayayya da ayoyi na yake jayayya da annabi na ya mance da menene na halicce shi ne من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره bayan ya zaunar da shi cikin uwarsa arba'in arba'in sau bakwai sai sai ya hore masa hanyar fitowa a lokacin da yake zaune a cikin uwarsa ba a shiye ya fito don kafafuwansa ne kusa da waje amma in lokacin fitan ya sai Allah ya juya kan yayi ƙasa kamar mu yin ninka kamar mu yin nitso cikin ruwa so ya nitso to kamar yin yadda zai nitso ne haka Allah zai fito da shi duniya ya buɗa masa hanyar fitowa wurin da wato al'ada ba za ta ba da al'ada da hankali duk ba za su ba da cewa wani abu mai kaurin wannan irin mutum zai fito ta wannan wurin ba saboda ƙanƙantar wurin amma sai Allah ya hore wurin mutum ɗin ya fito daga wurin da kansa da jikinsa da hannayensa da ƙafafuwansa duk su fito a wurin saboda Allah ya sauwaƙe hanyar Suma mata fa akbara bayan Allah ya fito da shi duniya ya shayar da shi iskansa ya shayar da shi ruwansa ya shayar da shi nono ya ba shi abinci ya karfafe shi bakin shekarun da aka ɗiba masu sun ƙare to sai Allah ya kashe shi a mata kuma sai ya sa shi a kabari to kabarin ma wato fifita ne darajar da Allah wa ɗan adam ne sauran dabbobi duka in sun mutu ja ake akai daji a jefar namun daji su ci tsuntsaye su ci amma shi dan adam ko ba musulmi bane tona rami ake a binne shi a yi masa kabari yin kabarin ma martaba shi ne shi dan adam kabarin farko ƴaƴan annabi adam da ɗaya ya kashe ɗaya ya rasa yadda zai yi da gawarsa sai Allah ya kawo kankaki guda biyu suna faɗa sai ɗaya ya kashe ɗaya wanda ya kashe sai ya tona rami ya bunne ɗan uwansa sai shi ɗan adam wanda ya kisan kai yake yawo da gawar ɗan uwansa ya rasa yadda zai da gawar yake cewa a ajastu an akuna misla hadha al-ghurabi wa wariya sawata akhi fa asba min an-nadimi yace a yau ga mamaki hankaka koi ya fi ni dabara ya fi ni wayo ya kashe ɗan uwansa ya tona rami ya bunne shi ni ku ganna yawo da ɗan uwana na sai bari in tona rami ni ma in bunne shi tunan ne aka fara samun kabarin farko a duniya فأقبره يا مسا قبري باي الله يا مسا قبري ثم إذا شاء انشره ثم إذا شاء انشره ثم سننكم إذا شاء lokacin da ya ga dama lokacin tashin kiyama ya yi kenan an sharahu sai ya tashe shi
كلا ثم إذا شاء انشره كلا لما يقض ما أمره wannan ayoyin an ce sun sauka ne akan dan Abu Talib ah, dan Abu Lahabin wanda ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fari da aka saukar da ina musulmi da fari da aka saukar da wa najmi sai ya ji wasu ayoyi sai suka sa shi ya ridda da ya ridda annabi ya raba shi da da matar ya raba shi da matar sai ya komo yana rashin kunya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce Allah ya haɗa Allah ya haɗa Allah ka haɗa shi da wani karanka ya yi maganinsa a wuri kaza ya faɗa shi mutumin ya ji Abu Lahabi ya je shi a'a to fa wannan abin tsoro ne Muhammadu duk maganar da ya faɗa fa ba ta tashi to gashi zai tafi Sham kuma garin da Annabi ya faɗa inda karen Allah zai kashe shi din a can yake to shikenan da aka shirya tafiya sai uban ya ba da kuɗi masu yawa abokan tafiyansa ku kiyaye min wannan Muhammadu ya masa baki duk yadda za a yi kukiya shi kada wani karen daji ya cinye min ɗana. Suna tafiya suna tafiya da suka zo garin garin da annabi ya faɗa ɗin sai rannan aka ce to yanzu abin da za a yi yau kam. Wato jama'a su kewaye shi a sa kaya ya kewaye shi jama'a su kewaye kaya don kada wani abu ya tsallako ya cinye shi. Ana nan da dare ya yi sai zaki ya zo a guje burnani sai ya tsalle sai ya kashe shi suna gani. to shine aka saukar da wannan ayoyi saboda rashin kunyarsa akan waɗannan ayoyi zuma za shi an shara kalla lamma yaqdi ma amara kalla ba haka bane lam yaddi ma amarahu bai aikata abin da ubangijinsa ya umurce shi na bin umurnin Allah da umurnin Annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskata Annabi sallallahu alaihi wasallam ba
فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فلينظر الإنسان آه، إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا آه، shi ɗan adam kam don me yake wannan irin kafirci ne ya ji dai yadda na yi na fito da shi ruwan maniyi ne na gina shi na mai da shi jini gudan gudan jini gudan nama kashi mutum sannan na bu- bude hanya na fito da shi sannan na rene shi har ya zama mai karfi sannan ya zo yana jayayya da ni falyanzu lisan ila ta'ami in ya manta wannan ni'matul ijadi ni'mar samarwa an kawo shi daga babu an fito da shi akwai ya tuna kuma ni ne na bi shi da ni'imar arziktawa da wato iskan da yake shaƙa ruwan da yake sha balle fa lomar da yake ci dukkan loman da ɗan adam zai ɗauka ya sa a bakinsa loma ɗaya in ka ji mutanen da Allah ya hore suka yi aiki ka samu loman nan sai ka yi mamaki wato Allah Ubangiji ya umurci mas- makera sun kera gatari da magirbi da fatanya da wuka da lauje sannan ya sa manoma suka sari daji suka yi huɗa suka shuka dawa ko shinkafa ko gero sannan kuma Allah ya tura mala'iku suka koro gizagizai da ruwa suka zo suka zuba sannan Allah ya sanya masu, masu ginin tukunya suka gina tukunya masu yin sa- sassaka turmi suka sassaka da, da, da duk da abubuwa in ka tuna yaya aka yi kuma aka samu miya har waɗanda suka yi aikin manja wanda suka yi aikin man gyaɗa su wanda suka yi aikin fetur aka samu mota ta kawo abincin ko waɗanne waɗanda Allah ya hore su ne su yi aiki don ka samu lomar da zaka sa a bakinka ma'aikatan mai ne ma'aikatan gishiri ne masu kiwon nama ne kowanne sun yi aiki domin ka ne shine za ka kafircewa Allah Allah da ya sa bayin su ne maka aiki fal yanzu nisa ila tsami inna sabamna ma sabba ni ne ni ne na zuba ruwan sama zubawa sun masharar arda shaƙa sannan na keta ƙasa don ta fito da da ƙwayar da ka shuka da ta fito sai ta ta sa reshe ɗaya ya sama reshe ɗaya ya ƙasa wanda ya saman nan shine zai kawo abinci wanda ya ƙasa kuma shine zai riƙe itacen ko kuma karan har ya har ya isa har ya riƙa
وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا إنا سمنا الماء سبا ثم شغلنا الأرض شقا فأنبتنا فيها هبا وإنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وهدايق غلبا wato ni na ni na fitar da ƙwayoyin da kuka shuka din na tsirar da su a faratun ma ta harusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un Allah shine ya fitar da wannan ya fitar da ƙwayoyi na ƙwayoyin itatuwa ne ƙwayoyin karare ne a ثم شغلنا فانبتنا فيها habba sannan ni na fitar da ƙwayoyi suka tsira ƙwayoyin dawa da gero da masara da shinkafa da sha'ir da acca da kowace irin ƙwaya dai shaganar da sun mashaganar fambanna biya habba wa inaban da inabi wa qadban da abubuwan da ake ci masu kama da dankali da, da rogo da doya da gwaza masu irin wannan masu kama da haka wato mata wanda abincin da dabbobi suna ci mutane suna ci wa inaban wa qabban wa zaitunan wa nakhlan da zaitun da dibinai duk suka ta tsirowa ni nake tsirar da su wa hadayi gulba da gwa- gonakin itatuwa gadinan wato masu manya-manyan itatuwa irin mangoro irin ah, abubuwa dai na- na ci gulban masu yawa
وفاكهة وأبا wa fakihatan wa abba wa fakihatan da duk abubuwan marmari dai na tsiran muku wa abban da abubuwan da dabbobi suke ci duk ni na tsiran muku متاعا لكم ولأنعامكم
mata'an lakum wa li'an'amikum wa anna abubuwa duk na kawo su ne mata'an lakum don ku ku ji daɗi ku rayu dabbobin ku su ci su ji daɗi su rayu don ku mori dabbobin wajen hawa wajen laftawa wajen ci فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إذا جاءت الساخة يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته يوم يفر المرء من أبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه آه ران ana cikin wannan hali bayan an mutu an shiga kabari ɗin, to kuma sai a busa ƙahon tashi, irin ƙahon nan wanda yake sautinsa zai kurumtar da kunne don zafin sautin. Fa za ja ta saka, wace rana yau mai firul mar'u min yau mai firul min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi li kulli imrin minhu yawma sha'nun yughnihi ranan da mutum zai guje wa dan uwansa in ya ga ɗan uwansa ya hango shi sai ya ruga a guje ya guje shi don yana tsoron kada ya ƙarasa wajen Allah ya yi masa wani abu kada ya ƙarasa wajen Allah wa ummihi wa abihi in ya ga uwansa sai ya gudu yana jin tsoron kada ya ƙarasa wajen Allah wa sahibatihi wa bani wa ummihi da uwansa da ubansa duk guje musu yake yi rannan saboda tsoron kada su yi ƙarasa wajen Allah wa banihi in ya ga ƴaƴansa ma sai ya gudu yana jin tsoron kar su yi ƙarasa wajen Allah لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه me yake sa mutum yake gujewa waɗannan jama'a masoya wanda a duniya ba da waɗansu kamar su yaya yake guje musu aka ce ni kullum riminu yau mai izin sha'anu yuni kowanne daga cikin su nan yana da wata damuwa wanda ta ishe damuwar kansa ta ishe shi a nan da manzo Allah ya tafsilin tashin kiyama yadda ban tsoronsa yake ana tashi sirara Aisha tace maza da mata ana ganin juna sai manzo Allah ya ce ai ranan ai abin yafi karfin a kallaci juna amma duk da haka tunda Allah ya ce yawmun asirun alal kafi na ghairu yasirin manzo Allah yana yin gargadi ne aikinsa ne shi mubashiran ne manaziran ne ranan mai wuya ce tsananin wuya amma ba ta da sauƙi wajen kafirai, amma wajen muminai za a samu sauƙi Allah ya ba mu da sauƙi. Wa sahibati wa bani kullum rin minhu yawma idhin sha'anu yughni. Arakallahu masu son juna yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa almuttaqina. Masu son juna rannan gaba za ta kaure tsakaninsu sai dai masu tsoron Allah. Masu tsoron Allah kan su soyayyan nan tana nan kowa ya ga dan uwansa yana jin daɗi wallahi ba don Allah ya taimake ni da kai ba da ban samu zuwa wannan wuri yau da na kaɗai na shiga cikin irin suwa ne kowanne masu tsoron Allah su ba za su sha wannan irin wahala ba Allah sun yamu daga cikin wanda ba su sha wahala ba wujuhun yawma idhin musfira ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة أما حسنا لا نرفع wujuhun yawma idin wasu fiskoki a rannan musfiratun suna watsake suna jin daɗi kamar yadda aka ce yawma idin nazira ila rabbiha nazira su suna watsake ne da ganin fiskar su kasan lallai suna cikin jin daɗi ne su wannan wahalar ba ta tare da su musfiratun zahikatun mustabshiratun suna ta murmushi suna murna suna jin daɗi a wannan rana wani bawan Allah yana cewa amma wannan maganganu ne irin na sinarul ahbabi waliyan Allah ƙanana yana kai Allah ni ku ba abin da nake ɗauki kamar tashin kiyaman nan wallahi ran ina so dai in ga nan an nade an an nade ƙasar nan an jingine an kawo sabuwar ƙasa an shimfiɗa wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitabu wa ji'a bin nabiyina wa shuhada'i wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan a nade wannan ƙasa aka wata mai haske a shimfiɗa sannan Allah ya zo da mala'iku annabawa da siddiƙar shi da salisu zo duk a taro a wuri ɗaya kai ina ɗokin ganin wannan rana wallahi ba taɓa yin rana irin wannan ba kuma ba za a sake yin ta ba kai wannan rana ina ɗokin sauki kai kana jin annabawa suna jin tsoro kai ka ce ba ka jin tsoro kana ɗokin ta zo to ai irin ko ai in ga mutum yana jin tsoron fada ko ɗan tawaye ne ko macuci ne ni ba ɗan tawaye ba ba macuci ba ina so in ga Allah ne kawai da mala'ikunsa da annabawa da siddiƙai suke ɗokin in gansu. saboda haka wujuhun yawma idhin musfira rannan waɗansu fiskoki suna watsaki suna jin daɗi zahikatun mustabshira suna dariya suna murna
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة wasu fiskokin fa wai ƙura ta turnike ta zube a fiskokin sun ji baƙi tarhaquha qatar wani abu baƙin abu ya zo ya rufe fiskokin yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh fa amma allazina taswaddadu wujuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul adhaba bima kuntum takfurun wa amma allazina nabyaddu wujuhum fa fi rahmatin lahum fiha khalidun waɗanda fiskokinsu suka yi haske din nan to sun bi Allah ne sun ji tsoron Allah suna cikin rahama suna cikin jin daɗi wanda fiskokin suka yi baki kuwa sun kafirce wa Allah ne shi yasa aka zaga musu da irin mugun aikinsu. Alaiha gabara, tarhaquha qatara, ula'ika waɗannan irin mutanen da fiskokinsu za su yi baki, ula'ika su ne alkabaratul fajaratu, kafirai kenan fajirai, su ne fiskokinsu za su ɓaci a nan. Wato an ce kafirai kawai an yi shiru, to azzalumai musulmi, fasikai musulmi, mujirmai musulmi sai su tsammanin ban da su, a'a. da kafirai da fajirai Allah kiyaye musulmi wanda yake bin kafirai suna yin hali irin na kafirai amma musulmi ne yana yin sallah to yadda yake raka su suna mugun abu din nan ije lahira ma zai raka su masauki amma zai bar su can ya dawo wato zai raka su wuta ka san sata ba kayan musulmi bane tunda musulunci ya hana shan giya ba kayan musulmi bane tunda musulunci ya hana neman mata ba kayan musulmi bane tunda musulunci ya hana liwaɗi, ƙarya, kowa, nayin duk abubuwan da ka sani mai muni, to Allah ya hana ba kayan musulmi wani, in kaga musulmi ya yi su ba hanyar musulunci ya yi su ba a hanyar raka waɗansu abokai ne. To yadda raka su a duniyar nan in ba ya tuba masa gafara ba a lahira ma zai raka su su je wuta tare amma sai a tsamo shi kai dawo nan ba gidanka ba ne. A zo a wanke shi a mai da shi aljanna Allah ya kiyaye.
سورة التكوير مكية وهي تسع وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت
بسم الله الرحمن الرحيم سورة التكوير من الله هنا مكة أكثر كدئتا tana somawa kamar haka. Annabi yana ce duk wanda yake so ya ga tashin kiyama kuru-kuru da idonsa, to ya karanta suratul takwiri da suratul infidari da suratul iza sama in shakkat. Wannan lahira kake gani kuru-kuru a cikin maganganu waɗannan surori. Mutum kawan yana bin mu tun daga surorin da muka shigo masu zafin nan na Makka ana tsammanin magana ɗaya ake maimaitawa. a shi Qur'ani mu'jiza ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma littafin Allah ne ba littafin mutane bane saboda haka bashi da babi bashi da fasali balle in kana neman abu kaza ka bude babin kaza in kana neman abu kaza ka bude fasalin kaza shi littafin al-awwalu al-akhiru az-zahiru al-batinu ne kowace aya kowace aya ka dauko to za ta jawo maka misali tukun ka bari kalmar a harafi daya sai ya jawo maka wani harafi su zama biyu, sai ya jawo maka wani harafi su zama uku, to in sun zama uku, to za ka iya jawowa kalima, wannan kalimar ta jawo aya, aya ta jawo sura, sura ta jawo duk Ƙur'ani gaba ɗaya. Yanzu mutum ya iya hutawa ya fassara Ƙur'ani gaba ɗayansa a cikin sura mai aya uku, ko ina ɗaya na kalkausara, ko iza ja nasarullahi, ko wal asiri, duk surar da ka ɗauka cikin surorin nan guda uku masu aya uku uku kana iya jawo duk ƙur'anin ka fassara shi a ciki ba mai mai ake yi ba ana nuna maka mu'ujiza ne ko sura ɗaya ka rike za ta jawo maka duk ƙur'anin gaba da sai in baka samu wanda zai jawo din ba domin domin shi alƙur'ani to tashin duniya yayi kusa kenan wajen nujumin kadar wajen jibaru suyirat in kaga an sa katafila da injuna ana tura duwatsu ana kauda su daga inda suke to lokacin tashin duniya yayi kusa kenan to jiri ba suyar wa idzal isharu wa idzal jibalu suyirat
wa idzal wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu uttilat wa idzal isharu uttilat lokacin da aka bar hawan raƙuma masu hawan sun mutu ne za a yi tashin duniya ko kuma a alaman tashin duniya ne an daina hawa raƙuma yanzu motoci ake hawa an bar hawan raƙuma motoci ake hawa to in kaga motoci sun yawa raƙuman da ake hawa sun yi kaɗan to tashin duniya ya yi kusa in dai an daina hawa raƙuma an daina nafta su to tashin duniya ya yi kusa wani isharu tsilat وإذا الوحوش
حشرت a don tashin kiyama za a tara dabbobi gaba ɗaya a yi musu hisabi mara ƙaho a ba ta ƙaho ta rama tunkuyin da mai ƙaho ta yi mata in an yi wannan hisabi sai a ce kunu turaba su zama ƙasa a filin kiyama to amma in tashin duniya ya kusa kuma to za a yi zu zu da yawa inda za a tara namun daji kamar su yankari su waɗansu wuraren da ake tara namun daji iri iri ana zuwa ana kallon su to in kaga irin wannan yayi yawa a duniya to tashin duniya ya yi kusa kuma ya yi yawa ɗin akwai zu zu wurin kallo da yawa a duniya to tashin duniya ya yi kusa kenan an tara namun daji a wuri ɗaya ana kallon su.
وإذا البحار سجرت Rizal biharu sujjirat tashin duniya in ya yi wato koguna duka za a mai da su kogunan wuta a shafe ƙasa a shafe duwatsu a kansu komi ya zama daidai to tashin duniya kenan idan kuma tashin duniya ya yi kusa, to za a ƙona kogunan kogunan ruwa, kogunan fetur ne, kogunan gas ne, kogunan kananzir, zama su ne abin ƙona waɗannan koguna. Sai in kaga waɗannan koguna sun yi yawa, ana ƙonawa, to tashin duniya ya yi kusa. Ko ba taɓa samun lokacin da ake ƙona waɗannan koguna, kogin fetur, kogin gas, kogin abubuwa iri iri da ake tonawa daga ƙasa inda kogin yake to sai yanzu to tunda suka yi yawa ashe kenan tashin duniyar yayi kusa tunda ana kona koguna وإذا النفوس زوجت wajen nufin zuwijat in kaga wato a lahira an an tashi musulmi za su haɗu da junan suna murna idan Allah ya ce ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum an tazo gaba daya in Allah ce wam tabil yawma ayyuhal jinn miyagu ku ba da wuri ba da ku nake ba to sai mu'minai su haɗa juna suna jin daɗi su haɗu suna jin daɗi to wannan lokacin filin tashin kiyama kenan me ake ganin alaman kusan tashin duniya ko ba kusan tashin duniya za a kafa ƙungiyoyi za a kafa siyasoci da jam'iyoyi kaga mutum ƙungiya ce ta haɗa shi ɗan uwansa amma ya fi son ɗan ƙungiyarsa akan wani ɗan uwansa da baya cikin ƙungiyarsa kaga mutum ya fi son ɗan uwansa da yake cikin siyasarsa akan ɗan uwansa da baya cikin siyasarsa wato an haɗa zumunta tsakanin rayuka da rayuka haka masu ɗariƙu sun fi son junansu akan ƴan uwansu da ba sa cikin ɗariƙu to in kaga wannan ya zo siyasa ta yi yawa ɗariƙa ta yi yawa kungiyoyi sun yi yawa ana haɗuwa ana tafiyar da harkoki na ɓangaren dama suna yin wata awanu albirri wa taqwa na ɓangaren hagu da aka ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan wattaqullah wa'annan suna hada kai suna hada kai da juna don taimakon bin Allah da tsoron Allah wa'annan ko suna hada kai don abin da yake na zunubi da ƙetare iyakan Allah to duk za a yi waɗannan kowanne za su so junan su fiye da yadda mutane suke son ƴan uwansu ko mutum yadda yake son matarsa ko yadda mace take son mijinta wai zan nufu su zubi kenan وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي أي ذنب ذنب قتلت aliman nafsin ma ahadarat ranar da duk wannan abu ya afku to kowace yaran nan kam ta ga abin da ta gabatar da idan gashi a gabanta suna ganin sa ba ba labari ake ba ta ba a wajen ma'udar su ilat lokacin da aka tambayi yarinyar da aka haifa zamanin da kamun annabi ya bayyana larabawa in zuwa fi ta mata sai sukan tona ramin su binne ta wai ai abin kunya ne mutum yana da ƴaƴa mata kuma ya talauce zai haushi ba da abin biki gara ma ya binne su to wannan yarinyar da aka binne ba ta yi laifin komi ba za a tambaye ta a lahira me kika yi aka kashe ki tace ban yi komi ba wani laifi ga aka kashe ki ban yi laifin komi ba to wannan kuma a zamani yanzu musulmi ne zai haifi ɗansa yana musulmi sai ya tura ɗan cikin wasu makarantun da ba yarda da su ba kamun wani lokaci ɗan ya ridda wa ya binne shi tun yana da rai ubansa. Haka mutum ya ɗauki ya yana musulmi tana musulma ya bare cikin waɗansu makarantun da ba yarda da su ba nan da nan ta lalace ba ruwanta da Allah ba ruwanta da addini waye bunne ta tana da rai ubanta da uwarta to irin wa'ansu ne in kaga wannan ya yi yawa a duniya to tashin duniya ya yi yawa kaga malamai malaman addini masana addini amma sun ba da ƴaƴan su wasu makarantu sun ta ba san ma addinin ba ba san ma addinin ba to iyayen su suka bunne su suka yi wadu da su to irin wannan in kaga ya yi yawa a duniya to tashin duniya ya ya yi kusa kaga su ba mushrak وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت ranar tashin kiyama za a rarraba takardu wadda za a ba su ta dama Allah ya ba mu ta dama wadda za a ba su ta hagu to in ka gana a rarraba wannan takardu to ranar tashin kiyama kenan kamun tashin kiyama kuma in ka ga jaridu sun yi yawa a duniya ka ga majallu sun yi yawa a duniya takardun sanarwa da takardun gayyata sun yi yawa a duniya to lokacin tashin duniya ya yi kusa suhu nushirar kenan an an an an raba takardu kenan in ka ga wannan yayi yawa to tashin duniya yayi kusa Gobe sama ya kushi da in kai mutane suna sai da sama suna hawa Apollo 11 za su tafi ina ne za su je kan menene za sama za su tafi fiye da sama zuwa tafiya sama sai in wannan ya faru to lokacin tashin duniya ya yi kusa kenan wannan ko ya faru an soma shi an soma hawan sama alif da ɗari tara daidai abin da ya fara faruwa a Amerika aka yi ta ci gaba aka yi ta ci gaba har ya zama jirgin sama mai yawo har ya zama Apollo din to wannan a fiye da sama a shiga ta yawo a sama in kaga ya faru ko tashin duniya ya yi kusa kenan in ko tashin duniya in ko in na lahira in ne randa yau ma tubaddal dardu ghayra dardu samawat randa za a canja kasa a nade sammai was samawatu malwiyatun bi yaminihi to rannan in kaga wannan kai ka gani da idonka aliman nafsun ma'adat kaga abin da ka gabatar za a nuna maka shi da idonka
وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت ألوكة واتو أن هورا وتن جهنم وبرزت الجحيم أن كاو جهنم كسد متاني أن كاو الجنة كسد متاني أو النار وإذا الجحيم سئلت أن هورا وتن جهنم tana kallon mutane tana nema ta kama mala'iku suna ja tana ja a filin kiyama to tashin kiyaman kenan wato to idan jannatu uzlifat kuma an jawo aljanna ta zo kusa da mutane ana ganin ta to wannan ranar ita ce uzlifat lil jannatu lil muttaqina ghayra bayyin an kawo aljanna kusa da masu tsoron Allah ba ta da nisa in kaga waɗannan abubuwa sun faru aliban nafsun ma ahdarat kowace rai ta san abin da ta gabatar don gashi gashi a gabanta in mai kyau ne ya yi murna ya ji daɗi in kuma muna ya jalla wannan baina hawa baina abadan ba'idan wa hazzirkum Allah nafsa yawma tajidu kullu nafsin ma amlan min khairin muhdara ma amlan min su'in tawaddu law anna bainaha wa baina abadan ba'ida wa hazzirkum Allah nafsa wata rana ce wanda duk abin da mutum aikata mai kyau za a nuna masa a gabansa gashi gashi in ko ya ga mummuna ce baya son ya ga wannan a tu da ma zai tsakaninsa da wannan mummuna aiki ya zama kamar nisan tsakanin nisan gabashin gabar da yammacin yamma to wannan ranar ita ce ake ba mu tsoro mu shirya mu nisanci duk abin da Allah baya so mu aikata duk abin da Allah yake so idan muna so mu tsere wahalar wannan rana mu samu shiga cikin mutanen kirki bayin Allah ga hanya nan a buɗe wa anna hadha sirati mustaqimin fattabi'uhu Allah ya ce ga hanya ta nan a buɗe ku bi ta shine bin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa anna hadha sirati mustaqimin fattabi'uhu Annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban hanyar Allah duk wanda ya bi shi ya bi hanyar Allah duk wanda ya kauce wa Annabi to shi kenan shi kaba ya shiga cikin waɗancan wanda wahala za ta same su Allah ya kiyaye kaliman nafsin ma'adara علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ولا أقسم بالكنس لا أقسم الله ناكي إنا رنسوا دا توراري ودن دا إرانا تابتو سكي قسيوا الجوار الكنس ko manya-manyan taurari masu shiga ɗakunansu a cikin falakinsu su ɓuya na rantse da su.
والليل إذا عسعس والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس na rantse da dare lokacin da ya juyo da da duhunsa ya kawo duhu ya turo duhunsa ya juyo duhunsa ya kawo ya miƙo duhunsa shi dare lokacin da ya miƙo duhunsa wallaili idza as'ad wasubhi idza tanaffar kuma na rantse da asubahi wanda shine karshen daren idza tanaffar lokacin da ya numfaso ya kawo haske إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع صمامين جواب الرنقوة kun ji wannan ranar da ba ku tsoronta ɗin nan, to ba mun da zai tseratar da ku sabbin alƙur'ani, shi alƙur'anin nan zalikar kitabu la raiba fihi babu shakka cikin wannan alƙur'ani innahu la qur'anun karim fara wa dalil da asasu innahu la qawlu rasulin karim zi quwwatin inda zai arshi makin wannan alƙur'ani magana ne daga Allah madaukaki ya bai wa jibrilu ya zo ya faɗa wa manzon Allah wato rasulun karimun aminun ila rasulin karimin aminin جبريل رسول ne كريم أمين أكا يجي رسول كريم أمين صلى الله عليه وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين شو أنا القرآن أنك أنبي وجبريل ne رسول كريم كنا يكاوش أتكن زوج يرمزون الله صلى الله عليه وسلم رسول كريم أمين كنا إنه لقال رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين wato wannan wannan manzo mala'ikan nan zi kuwatin mai ma'abocin ƙarfi ne makinin mai daraja ne inda bil arshi wurin Allah ubangiji مطاع ثم أمين mutain mutum wato shi wannan jibrilu shine shugaban mala'iku wato mala'iku duk suna masa biyayya tunda yake su la ya sunan la ma amarahu wa yas'aluna ma yumaruna to masu biyayya ne wa shugabansu jibrilu a can a wurin mala'iku kuma aminin amintacce ne wurin Allah amintacce ne wajen manzon Allah amintacce ne wajen musulmi gaba daya وما صاحبكم بمجنون kuma sahibukum majnun kuma zan sake rantsuwa in gaya muku lamma taru zikr wa yaquluna innahu la majnun sai sun ji karatun qur'ani ko zikiri sukan ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da aljanu to Allah yake ya rantse da zafinsa wannan mutumin nan naku Allah yana ce mutumin nan namu annabi kenan mutumin nan namu balarawa yanzu ce abun ka zai mutumin ka zai ce sahibuka in zai ce mutumin ka zai ce sahibuka ko da ba wa kai aboki da shi zai ce mutumin ka mutumin nan naka to wannan mutumin nan namu in ji Allah yana ga mana mutumin nan namu wallahi ba mai hauka bane wa ma sahibukum bi majnun
ولقد رآه بنفق المبين وقد رآه بلفق المبين حقيقة من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل أسما أسرر سما إنا زوني أكن كجرا وهم في تاري أسدة المنتهى إبن كان دشي يكيته جبي يجفا دن الله من ظن الله كنا أنه صلى الله عليه وسلم وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بدليل شي وانزون الله إن الدب أي كان دمك يمسى يا إسر غيب شيني وهي أنا duk wahayin da muka yi masa ya isar da shi baya yin rowan ba da abin da muka bashi ya baku sallallahu alaihi wasallam وما هو بقول شيطان رجيم wato qur'ani ma ku gauri shaytanir rajim wa inna latanzilu rabbil alamin littafi ne daga Allah ba littafin maganan aljannu ba ne, wa ma ta nazzalar bihi shayatin, wa ma yan bari irin wa sami'una, ko kusa ba shaidanu ne ko aljannu suka kawo wannan alƙur'ani ba, littafi ne daga Allah. Nan ne wa idza ta bugi ne kita ma na halkashafu fi takwiri khilafu ijma'i zawi tanwiri. Shi mai kashaf da mafshari wai ya hujja da cewa wai Jibrilu ya fi annabi Muhammad daraja. to ba taɓa samun malamin da ya faɗi wannan ba sun shi kadai saboda haka mai za su ji yake cewa maganansa a jefar da ita ba maganar ba maganar gaskiya ba ne amma na amma na harkar shawo fit takwiri khilafu ijma'i zawi tanwiri ya saba dukkan malaman duniya masu basira wai ai Allah ya yabi Jibril da yabo iri iri anan innahu la qawlu rasulin karim zi quwwatin inda da zarci makin mudai samma amin wai ya yabe shi da yabo guda shida annabi ko jama'a sa muku majnun barkar da zuwa muku mubin ma wallan gudani shikenan ko guda uku to saboda haka shi a ganin sa wai wannan yabo da Allah ya wa Jibrilu wai saboda haka a ganin sa wai ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aqida ce ta khawarijawa wato saɓanin musulmi shi kadai ya faɗi wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai mala'iku annabawa ulul azmi ma duk gabaki da sun fi dukkan mala'iku gaba ɗaya domin mala'iku wurin su alamul jabaruti suke ba sa wuce alamul jabaruti su ko manyan annabawa suna alamul lahuti ne shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsakanin huwiya ne yana tsakanin huwiya ne ha hutu ne da lahutu anan yake a wahada yake do inda yake ba komi ba kowa sai shi sai Allah ubangijinsa sai in yana so a san shi ne yakan zo wahidiyya abin da zai fara samu annabi Ibrahim a wuri sallallahu alaihi wasallam daga nan annabi Ibrahim shi gana annabi Musa shi gana sai annabi Nuhu sai annabi Isa to daga annabi Isa ne daga nan daga annabi Isa ake so makamu inda mala'iku suke saboda haka ne kullu aka faɗi sunan Isa sai sunan Jibril sunan su yake yakan haɗu rashin sanin annabi din yasa ake cewa wai wani wani halitta ya fi cewa ne wani halitta Jibril ai ma'aiki ne Jibril da baya wuce sujdatul muntaha ai akwai mala'iku sama da wuri shi dai shugaban su ne amma shi ai bai wuce sujdatul muntaha abin da za a koyi aiko shi za a yi da shi daga nan ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dawo ko wurin zaman sa kenan sidratul munta wato sama da sama ta bakwai wato karshen wajen farkon alamul jabarut kenan wajen alamul jabarut kenan anan yake ba wuce nan wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum shi jibril kenan amma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sahibul maqamil mahmudi wal hawdil mawrudi sallallahu alaihi wasallama ai babu wata halitta take kusa da shi ma balle ta kai kamar sa balle ta fi shi sallallahu alaihi wasallam fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lil alamin ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على غير ضمين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون wato ya ku mutanen maka kafirai ina kuke tafiya ku bar alheri a bayanku ya ku mutanen duniya ina kuke tafiya na kubar alheri a bayan ga annabi Muhammadu ga musulunci ga Qur'ani ku juya ku tafi wani wuri ina za ku tafi ne fa ina ta zabun in huwa illa zikrun lil alamin da annabi da Qur'ani da musulunci duk abubuwa nan da suke tunatar da mutane bayin Allah su tunatar da shi Allah ina za ku gudu kubar Qur'ani ina za ku gudu kubar annabi Muhammadu ina za ku gudu kubar musulunci kamar Allah yana mamaki ina za ku ina za ku bayin zabun إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين don me kuke tafiya kuke gudu ne ga abu abu ɗin wannan ha za su rabi mustaqiman fattabi ku zai hanyar Allah ga Muhammadu ga Alqur'ani ga musulunci har zuwa ga Allah liman sha amin kuma an yi an bude wannan hanya ne ga dukkan wanda yake so ya shiriya ya bi ta ko da yake wa ma ta sha'ura illa in sha Allahu rabbul alamin ba za ku iya shiryar da kanku ba sai Allah ya ga dama ya shiryar da ku muna roƙon Allah ya shiryar da mu سورة الانفطار مكية وآية تسع عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم za ka karbi riga shari'a ce jani Allah yana son mai yana son ayi amma ba ce dole ba ya ce inna la yuhibbu tawwabina ya ce wa kullu kathiran la annakum tuflihuna amma yace da yace wa kullu rabbika bukratan wa asira sai ce sai ce faman sha'a faman sha'a an yattakhidha ila rabbi sabila inna hadhihi tadhkira faman sha'a an yattakhidha ila rabbi wa man sha'a attakhadha ila rabbihi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa wanda ya ga dama saboda haka in ka ga dama za ka shiga sun ga baka shar'i in an shiga ba a fita domin ibada ce istighfari ake yi da salati da nabi da la ilaha illallah ibada saboda Allah kafi da muslimin rabbika bi kulli ma'afila ba a fita ba hada da wata dariƙa ɗari kuma da ɗari uku ne da goma sha uku kowace dariƙa tana kaiwa biyan bukata amma ba a tijaniya da wata kuma ba a zuwa ziyarar wasu waliye sai wanda suke cikin dariƙar wani mutum wai na tambaya wai annabi bai hana sahabbai ziyarar sahabbai ba ya shauki gani ke hana ziyarar waliyai ai ba shauki gani hana ziyarar waliyai bane a'a almajiransa ne yake nuna musu abin da yake so da abin da baya so shi yanzu har waɗansu suna hujja wai ya za a hana mumini dingirci mumini to yanzu kana da matarka ka yi tafiya da kai tafiya sai ka dawo da daddare ka dawo bayan karfe goma tsakanin goma da sha ɗaya kuma kulli yana hannunta ka zo kai ta zuba kofar ɗaki har wajen sha ɗayan ka dawo da jiya sai ka dawo kai shiru ina ka je ne wallahi malami ba ko muka yi wa'azi muka je jin wa'azi muka yi ta jin wa'azi sai aka ce wai baya yin alwala da ruwan sai na tsaya na ɗuwa masa ruwa saboda samun albarka sai na bashi ka yarda wai kai ma sai ka yarda ka ziyarci bawan Allah malami hatta masa hidima me yasa ba za ka yarda ba wai kai ka yarda ni dai ban yarda ba ko tun da ban yarda ba Allah ba yarda ba ai mutum da matarsa ma in yace ban yarda ki je gidan wani ba an gama ba wanda zai tambaye shi kayansa ne kaga malami da almajiransa dama ai saboda sun gaskata shi yasa suka bi shi da ba su gaskata shi yasa bi shi to abinda malami yace ku yi ku yi abinda yace ku bari ku bari don ulul amri ne naka shi wannan malami ulul amri Allah ya ce adiyu Allah wa adiyu rasul ulul amri minkum ku bi ku bi umurnin Allah ku yi umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda Allah ya sa umurnin umurnin ku a hannun su ne masu ba ku umurni to sai Allah ya raba abun kashi kashi akwai ulul amri na Qur'ani sune qurra'u duk abin da suka ce shine shine in qurra sun ta ce wannan ba Qur'ani bane to duk malaman duniya suka da ce qira'a ne kan ya suke yi su ba ulul amri bane cikin qira'a qurra'u sune ulul amri cikin qira'a sune ake jin magana su ba jin sauran maganganun malamai sannan akwai ulul amri cikin hadisi don sunna ce take biyowa bayan Qur'ani akwai sittu ziyayin da mulhaqat su waɗannan malaman hadisi duk larabcin da ka karanto su ce wannan ba hadisi bane ƙarya ne aka annabi to magana su za a ji ba za a magana kowane malami sai su da su ne ulul amri cikin hadisi daga su sai ulul amri cikin koyar da aiki su ne masu mazhaba su ba su ne ulul amri idan mutum ya ce shi ba zai bi mazhabar kowa ba ya gane qur'ani ya gane hadisi mazhabar wa zai bi to in bai isa mujtahidi ba ya saba Allah da yake a bi ulul amri haka dai kun ulul amri cikin fannin tauhidi ulul amri cikin lugar larabawa ulul amri cikin tahribi da nawo ko wadanne wajen su za a koma su kuma su za a gaskata domin inna Allah ya amurku an ta'dil amanati ila ahliha kowace amana ana mai da ita ne wajen mai ita saboda haka ne su yan dariƙa suna bin umurnin ulul amri nasu ne wai suna ce to ai ba hana ai zikiri istighfari ko salati ko la ilaha ba to wace ai musu iyaka Allah ne ya yi musu iyaka, kuma ya su waɗansu ba iyaka. Shi zikiri akwai wanda ya zo daga Allah da iyaka, akwai wanda ya zo daga annabi da iyaka, akwai wanda Allah ya suke ba iyaka, akwai wanda annabi ya suke ba iyaka. Wanda ya zo daga Allah da iyaka, sallah biyar. In kace za ka yi lokaci goma rana ɗaya sai a kore ka a ce ka ɓata addinin annabi. Addinin annabi sallah lokaci biyar ne. a raka hudu da azhar a raka hudu da la'asar a uku da magariba a hudu da isha'i a biyu da asubahi wannan shine addinin annabi an iyakance su kuma raka'o'in kuma a cikin zikiri akwai wanda aka yi masa iyaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum yayi sallah yace subhanallah subhanallahi sau 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahi akbar Allahu akbar 33 kaga nan annabi yayi waɗannan iyaka idan ka yi 40 40 ka zaba annabi sallallahu alaihi wasallam don ya kayyade duk abin da aka kawo da lissafi daga Qur'ani ko daga hadisi to wannan abin dole a bi wannan ba rigi ba ƙari abin da aka bude kuma in Allah ce wankuru la kathiran ka san kafira wurin Allah ya yi wankuru la zikran kathiran an bace Allah da yawa ka san da yawa wurin Allah nawa ne ba iyaka annabi ya ce to ku dauki abin da za ku iya cikin addini inna Allah la yamallu hatta tamallu ku dauki gurgurun abin da za ku iya Allah ba kosawa a nufin ibada sai ku goza sai ka ji mutum abu da wafi to in an yi ibada ta wuce ta annabi la ilaha illallah wani dan wani dan adam ne zai ibada da wuce ta annabi wane shi to in an wuce an yi ibada ta wuce ta annabi waye zai iya kai ibada annabi balle ya wuce ta annabi ba zan annabi ba in kai ibada ta wuce ta annabi to ba a so wane ne zai ibada wuce ta annabi duk wanda ga ya ibada mai yawa to ya shiga cikin wanda ba shi da iyaka din ne wankurullah kafiran din ne ake da yawa amma sallah a gidaye take ba a ƙarawa ba a rigewa abubuwan da suke a gidaye haka suke in kuma zikiri ne annabi ya ce man qala fi kulli yawmin la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa la kulli shay'in qadirun fi yawmi mi'ata marratin ma amila adu mithla amalihi illa man amila mithla amali aw zada duk wanda ya faɗi wannan sau ɗari a rana rannan duk wanda suka yi aikin ibada wanda ba farilla ba namila dai ba wanda ya zama lada irin wannan sai dai wanda irin nasa ko ya ƙara ashe ka ƙari yana buɗe kenan. Ga Allah a riƙa bin malamai kar jahilai su naɗa kansu malamai su riƙa rayuwa Allah ƙarya Allah ya ce duk wanda ya masa ƙarya walau ta ƙawwala alaina ba da laqawi ba ban da yake faɗawa ba malamai ake faɗa wannan wal muradu bi ummatu ولو تأول عنا بعض الأقاويل لأخذنا باليمين ثم لقلنا من الوتين فما منكم من أنه هاجرين saboda haka daina wa Allah ƙarya daina wa annabi ƙarya abinda aka tambaye ka baka sani ba dama Allah ya baka mafita ya ce maka wala taqfu ma laysa laka bi ilm duk abin da baka sani kai ka sa kanka ciki duk abin da baka sani ba bai dame kai ka sa kanka cikin ga Allah kuma in ya dame ka baka sani ba fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna baka san shi ba ya dame ka to ka tambayi wanda ya san shi amma baka san shi ba bai dame ka ba da to kai ya dame ka annabi ya ce min husni islamil mar'i tarku ma la yali kan musuluncin mutum ya bar duk abin da bai dame shi ba. Yanzu akwai wanda zai mutu a lahira a cikin kabari a tambayi don me ka bar ɗahir goce a ɗariƙa? Wai akwai wanda zai mutu a kabari a tambayi don me ka bar ɗahir goce a ɗariƙa? Akwai wanda za a tambaye shi haka? Amma akwai abin da za a tambaye shi ko? To ashe wancan zai damu da shi in musuluncinsa yana da kyau. Amma nawa ba zai dame shi tunda bai dame shi ba in ya damu da nawa to musuluncinsa ba kyau. Don ya shiga abin da bai dame shi ba annabi ya ce musuluncinsa ba kyau. min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni kan musulunci mutum da abin da bai dami kai shi da ciki ka damu da abin da ya dame ka kan ka damu da abin da ya dame ka in ka haka musulunci ka ba ka saboda haka muke kokuwa a maqamul islami waɗansu sun wuce sun dari التوبة الاستقامة التقوى الصدق والإخلاص والإيمان والطمأنينة sun ta mura gaba mushahada sun ta har mariba sun ba suna kokuwa da annabi a nan kasa suna ce su musulmi ne mutanen annabi annabi ce musulunci ku ba kyau a mu musulmi ne mutanen ka a musulunci ku ba kyau tunda kun shiga abin da bai dame ku na ce kar a shiga mutum ya shiga abin da bai dame ku min hutun islami mar'i tarku ma la yani to da riga tijana ce ba a fita ba a da rufu dariga ba a gyara kuma da zai zai shi da za a kura da sallah a yi da cikin jama'a girma iyaye zaɓin wani ba dole zikirin juma in ka samu yan kuma ko ba a shan taba za ka iya na ba ka amince su yanzu ya kada ba a iya koya musu yadda zai eh a tsari to Allah mu alhamdulillah alhamdulillah Allah jikan mu Allah jin iyaye mu da iyaye iyaye mu da malamu da malamu da mu Allah ta ka wace wani mu da alheri Allah kau da sharrin Najeriya ya kawo alheri Allah kau da sharrin Najeriya ya kawo alheri Allah ya da bukatu wanda muke musu addu'a albarka musulmi Allah ta zuki musulmi Allah ta zuki musulunci Allah ya